أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammaci ne na ranar alhamis daidai da shida ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da goma ga watan februari shekara ta 2013 shekara ta 2011 muna karatun littafin ainihin wato tadwini sunna wannan kuma shine kaset na sha uku idan jama'a ba su manta ba muna magana dangane da misalai da a doktor sheikh malam muhammad matar az-zahrani yake buga mana dangane da misalan irin yadda magabata daga ainihin musamman zamunan sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina game da kwazo wajen kiyaye sunna yace sun ɗauki salo daban-daban wajen kula da sunna da kuma kiyaye ta daga cikin salon da suka ɗauka shine tashi tukuru domin haddata daga cikin salon har wayo shine tambaya game da isnadi in ka kawo magana sai a ce kai waye faɗa maka wannan salon a da babu shi a zamanin annabi da sahabbai ana nan tafiya te tafiya sai ainihin kuma suka fara bincike game da su kansu mazajen da ke ruwaito hadisi sakamakon wannan binciken nasu kuma sai haifar da wani ilimi mai suna ilmin rijal wanda wannan ilimin ya wayi gari wani ilimi ne ɗaya da al'ummar musulunci ke da shi wanda sauran al'ummomi ba su da shi to shine sai malam ya ce ya yi daidai ya kawo mana misalai na maganganun da magabata suka yi game da irin ɗabi'unsu na attasabbut tabbatarwa da duk magana da aka kawo musu sai sun tabbatar sannan da me da tacewa attaharri dangane da halayen mazaje masu kawo ainihin hadisi. sannan wa adamul akhadhi an ghairi siqati domin kun ga rashin wannan tantancewar a halin farko da kuma irin halin nagarta da suka tashi cikin shi da suka saba da shi ya taimaka kwarai da gaske wajen faruwar fitintunu da yawa shine abin da na gaya muku aka yi ta rubuta wasiƙun ƙarya da yawun wasu mutane ana ainihin aikawa wasu da nufin za a haddada su sai wasu sai su rubuto takarda da yawun Husaini sai su aika ta zuwa ga Yazid cewa suna nan ranar kaza ga watan kaza za su zo za su yi kaza za su yi kaza sai Yazid ya ɗauki zafi shi ma Husaini sai an rubuta mishi takarda da yawun ainihin wato Husaini a ce za a zo za a yi kaza za a yi kaza Yazid ya ɗauki mataki a rubuta da yawun Yazid zuwa ga Husaini su Husaini su ma sai su ɗauki mataki har dai sai da aka kashe Husaini aka dawo aka zo ana tattauna yaya al'amuran nan suka faru sai aka ga ashe cewa wasu ne waɗanda haƙiƙanin al'amari ma al'amarinsu bai bayyana an gane suwaye ba su ne suka yi ta wannan rubuce-rubuce saboda ba ga takarda an rubuta an sa hannu da sunanka da komai akan wani mugun aiki kuma kai sai bayan an aikata mugun aikin sannan sai ka zo ka ce kai ma ba kai bane kuma ba kai bane baka sani ba to wannan ɗabi'un shine nake gaya mana dole ne mu ci gaba da su har yanzu ko mun fahimta haka siddan kawai sai ka ga an rubuta takarda an ce wane ne ko text ɗinka ma text ma ka kiyaye fa don mutane ya kamata a wayar da kansu saboda waɗannan na'urorin yanzu sun wuce hankalinka ana iya amfani da lambar da take a handset ɗinka wadda aka yi saving sai a je a turo saƙo baka sani ba wato makircin da aka iya yi da gsm da yawa ana sai a ɗauki lambar wayan matarka sai a je sai a turo sako sai ya bayyana cewa daga wannan lambar ne kuma ita fa lambar tana wurinta ana yin wannan handset ɗinta na wurinta layinta na wurinta sim card ɗinta na wurinta amma kuma wani yana da lambar a katsina ita kuma tana sakwato sai ɗauki wannan lambar sai je ya haɗa kai da mutanen kamfanin sai a rubuto tek sai ya shiga sai ya bayyana cewa daga layin ne saboda haka duk abin da ka gani kafin ka zartar da hukunci sai kai abin da Allah ya ce fata bayyana ka nemi bayani ka yi tasabbut to malaman farko daga cikin tabi'ai sai suka ɗauki wannan salan to mun ji irin maganganun da al-Imam Muslim ya faɗi da maganganun da su Abdullahi dan Abbas suka faɗi a yau saniyan sai malam yace an ibn Sirin qala Abdul Muhammad dan Sirin yace inna hadha al-ilm dinun wannan ilimi addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum sai ku dubi waɗanda kuke karɓan addini daga gare su wannan ilimin na hadisi wannan ilimin na ƙur'ani wannan ilimin na aƙida wannan ilimi na larabci wannan ilimi addini ne don haka ku dubi irin mutanen da kuke karɓan addini a wurinsu abin da ibn siri ne ya faɗi kenan wa anhu aidan har wa yau daga shi muhammadu dan siri na kala ya ce lam yakunu yas'aluna anil isnadi malaman mu sahabbai don wa yake maganar tabi'i ne to da yace lam yakunu su malamanmu ba su kasance ba yas'aluna anil isnadi suna tambaya game da isnadi ba sa tambaya duk wanda ya faɗa musu magana sai su ɗauka falamma waqa'atil fitna a yayin da fitina ta faru ita ce wacce fitinar daga ciki don fitintunin suna da yawa kashe umar fitina ce kashe usman fitina ce kashe aliyu fitina ce kashe Husaini fitina ce duk waɗannan fitintunu ne amma wacce fitinar suke ishara daga ciki sai ka dawo ka dubi kashe Umar bai biyo baya da fitintunun ƙarerayi ba don haka ba ita ake nufi ba daga kashe Usman ne fitina ta faru wadda daga lokacin aka fara ƙarerayi tun daga wannan lokaci sai suka fara tambaya ko kun fahimta jama'a don haka yayin da fitina ta faru kalu sai suka ce sammu lana rijalakum sai ku faɗa mana mazajen ku sai su ce faɗa mana mazajen waye malamin ka su waye malaman ka suwa suka faɗa maka magana fayanzuru ila ahli sunna ko fayunzaru ila ahli sunna sai a dubi wanda ya tsaya akan sunna me yake nufi da ahli sunna anan shine wanda ya tsaya akan addinin da annabi ya bari addinin gaskiya wanda ba ƙarya ba son zuciya ba fitina sai a dubi wanda yake a irin wannan halin ko kun fahimta jama'a fa yu'khadhu hadithuhum sai a karɓi hadisin su wa yunzaru ila ahlil bid'a sai a dubi yan bid'a sune waɗanda waɗannan fitintunun suka sa suka canza fala yu'khadhu hadithuhum sai a ki karɓan hadisin su yanzu wannan magana wane ne yake faɗinta tabi'i ne Muhammad ibn Sirina ko daga nan zaka gane wata ƙarya da wannan zindiƙin ya da ake cewa Sala Zaria yau wajen shekara goma sha biyar da ta wuce suna tattaunawa sai yake cewa wai ai ita kalmar ahli sunna ma gaba ɗaya kafin zamanin Ibn Taymiyyah ba a ma taɓa jinta ba gata Muhammad ibn Sirina ya faɗe ta kuma tana ina tana cikin muqaddimar sahihu Muslim gashi ya ce fayunzaru ila ahli sunna to me ake nufi da ahli sunna a nan ahli sunna a nan ba kuma irin ta'arifin ahli sunna a yanzu ba wanda yanzu ta'arifin ahli sunna ya sha bamban da ta'arifin ahli sunna a wannan zamanin na tabi'ai dan a zamanin tabi'ai abinda suke nufi da ahli sunna shine wanda ya wanzu akan abin da annabi yake akai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a yanzu kalmar ahli sunna sai ta juye sai ta zama muqabilin khawarij da shi'a saboda haka matukar shi ba khawarij bane shi ba shi'a bane kawai sai a ce shi ahli sunna ne dan haka sai kaga ash'ariya a ce musu ahli sunna maturidiyya a ce musu ahli sunna kullabiyya a ce musu ahli sunna masu ɗariƙun sufaye tijjanawa da ƙadirawa da sauransu dukkaninsu wai suna cikin huzuz ne wato suna cikin gayyar ahalus sunna ce so da haka zaka ji malaman su a nan ƙasa sai ka ji suna cewa mu ahalus sunnati ne jahilai daga cikin su ne a nan Najeriya da basu san waɗannan abubuwan ba suke cewa mu ba ahalus sunna bane amma a tsari duk wanda yake bin tijjaniya da ash'ariyanci da kullabiyanci da maturidiyanci da duk waɗannan tarka-tarka wai matukar dai bai samu kanshi cikin shi'a ba kuma shi ba khawarij bane to shi ma sai ce shi ahlus sunnati ne to fa su'alul ladhi yatrahu nafsuhu huna kama yuqal tambayar da anan wadda ko ba a yi ta da ya kamata ta kawo kanta ita ce shin ba ash'ari ahlus sunna ne a'a dan abin da ake nufi da sunna anan shine addinul awwal al manhaj al awwal to shin annabi yana kan aƙidar inkarin wasu sunaye da siffofin Allah a'a dan haka haƙiƙanin al'amari wannan ta'arifin na ahlus sunna idan za a tsaya a shi to haka za mu iya tsayawa mu ce eh mu ahlus sunna ne amma in a ta'arifin nan ne na zamani to dole mu bambance mu ce mu ahlus sunna ne salafiyun ku kiyaye dalilin da ya kawo yawaita amfani da kalmar salaf daga baya shine shigo da waɗancan tarkatarkan cikin ahlus sunna amma a da da ba wanda yake dangantuwa zuwa ga ahlus sunna sai wanda yake da tsantsar aqidar annabi da sahabbai sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin kace ahlus sunna kadai ta isar amma a yanzu kadai dan ka ce ahlus sunna kadai bata isar ba misali a da duk mutumin da ya to jihar zamfara ta yanzu ko sokoto ko kebbi kawai mai zai ce shi ba sakwace ne amma yanzu ya ce shi ba sakwace ne sai a ce na ina na zamfara na ina na sokoto na ina na kebbi duka menene waɗannan a asali to amma kun ga sakkwaton yanzu ba ita ce sakkwaton da ba jama'a kuna fahimtar wannan to in kun fahimci wannan fa ahlus sunna a yanzu ba ɗaya ba ce da ma'anar ahlus sunna a da to in kun gane wannan yanzu ku tsaya ku dubi fayun zaru ila ahli sunna sai a dubi wanda yake ahli sunna kenan yanzu ko da mutum ya ce shi ahli sunna ne sai a duba a cikin ahli sunnan yanzu akwai yan bid'a amma ahli sunna a wancan zamanin imma sunnar imma ahlul bid'a dan haka kaga yace sai a dubi ahli sunna sai a karba hadisin su sai a dubi yan bid'a ba za a karba auren su ba jama'a kun fahimci wannan bayanin da kuma muhimmancin a tsaya a fahimci wannan tantancewar kamar bayanin da ne muku ranar akan cewa shi'a a da ta sha bamban da ma'anar shi'a a yanzu a da shi'a tana nufin kawai mabi bayan aliyu ko mabi bayan mu'awiya amma yanzu shi'a sai ta zama wani addini ne wanda ya sha bamban daga sauran ainihin abin da musulmi suka kudurce wannan magana ga ta ainihin wato malam ya ce tana nan a cikin almasdar sabiq a cikin sahihu muslim kenan a muqaddima mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sha biyar Allah maɗaukakin shafi na sha biyar shafi na sha biyar salisan na uku ya ce an abdana ibn Usman daga abdana ibn Usman almarwazi daga abdan dan Usman almarwazi kala ya ce sami'tu abdullahi ibn al-mubarak na ji abdullahi dan mubarak ya kulu yana cewa al-isnadu min addini isnadi na daga cikin addini walaulal isnadu don haka ba don isnadi ba laƙala man sha'a ma sha'a da wanda ya so ya faɗi abin da ya so ya faɗi abin da ya so ne za Allah ɗage wutar gida ɗin can ko kun fahimta na isnadi na daga cikin addini kuma ba don amfani da isnadi a addini ba da wanda ya so ya faɗi abin da ya so da ya faɗa a addini ma'anar magana kenan shine malamai suka ce misalin isnadi da yadda yake taimakawa wajen tace addini kamar yadda mudu ne yake taimakawa wajen tace gaskiya da kuma ba da haƙƙi a wajen awo da za a tara shinkafa ko masara a ce yi ciniki na ɗaya saba ma shari'a na biyu kuma sai an samu zaluntar imma mai siye imma mai sayarwa amma an ka sa awo fa to sai ka dubi irin kelolin da da kawai zai kalle ka ce tafi sai a yi sai ga wuyan ya zama kamar gora sai a yi sai ga hannu ya zama kamar zaka tafi gidan suna ya yi faɗi sai an samu wani wuri da in maye kaɗan in maye yawa amma yanzu telolin zamani a gwada wuyanka a gwada hannunka a gwada kafaɗarka a gwada kwankwasonka a gwada ko'ina in aka yi rigar sai ka ga kamar a jikinka aka yi ta haka ne ko to in dai ana son a yi addini daidai jama'a sai an sanya isnadi shine ina ka samu wannan maganar kawo ta ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka da shi yake cewa har wayo dai a duba almasdar sabiq wato muqaddimar sahihu muslim mujalladi na ɗaya shafi na sha shida rabi'an na hudu wa an ali ibn shaqiq daga aliyu dan shaqiq aliyu dan shaqiq ba fa aliyu sahabi ba dan ka zama kana da kan gado an fara karatun ilimin hadisi saboda sai ka ga cewa musamman yan bid'a suna da shirme an ce aliyu dan shaqiq sai wani ya ce to ai ma aliyu dan abi talib ne nan kuma aka ce mishi wai shi kawai sai fahimci aliyu ɗaya ne kwaya ɗaya a duniya in aka ce anil hasan inda dan shi a wurin sai ya ce ai ana nufin alhasan jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam a in aka ce alhasan alal itlaq sai ya zama ana nufin alhasan al-basri ana tattauna maganganun ilimi ko kun fahimta jama'a dan haka wani mutum ne mai suna aliyu dan shaqiq قال يتي سمعت عبد الله بن المبارك ناجي عبد الله بن مبارك kaga kenan suna daga cikin tabi'u tabi'ina ko ƙasa da haka ma ya yana cewa ala ru'usin nas a cikin mutane shine ala ru'usin nas kamar mutane na zazzaune shi ya miƙe a kansu yana cewa da'u hadisa amr ibn sabit jama'a ku bar hadisin amru dan sabit kar ku sake ku karbi hadisin amru dan sabit me yasa fa innahu kana yasubbu salaf ya kasance yana zagin salaf duk mai karban salaf ai duk mai zagin salaf to ba a karban hadisi a wurin shi don haka ku je ku yi bincike cikakke game da wannan amr ibnu sabitin dinnan ga littattafai nan muna da sunan rijal duk wani mutum da kaji an faɗi sunan shi a duniya in dai a cikin riwayar hadisi ne ka da duk wani wanda ya rubutu tun daga cikin zamanin annabi har da annabin sallallahu alaihi sallam har zuwa shekara biyu ko uku nan baya jama'a muna da tarihin su a makarantar nan to ya rage dole ne fa a tashi a rinka yin karatu saboda dama kar ku manta littafin menene muzakkira ce hand out ne ana karanta maka shine dan ka je ka ci gaba da bincike yanzu wannan maganar da abdullahi dan mubarak yake faɗi kun ji a cikin jama'a yake faɗi ko to jama'a duk mutumin da yake zagin salaf a cikin jama'a ake fitowa karar ana faɗin sunan shi a ce jama'a ku guje shi kar ku karɓi maganar shi ba a yi mishi kara ba a yi mishi kara kana jin gashi ya ce na ji abdullahi dan mubarak ya kulu ala ru'usin nas a cikin mutane miƙe tsaya akan mutane yana cewa da'u hadisa amr ibn sabitin ku bar hadisin amru dan sabit fa innahu kana yasubbu salaf ya kasance yana zagin salaf su wane ne salaf su ne abubakar da umar da usman da aliyu da aisha da hafsa waɗannan sahabbai da tabi'ai da ahlul baiti duk su ne salaf to matukar an samu wani na zagin su wannan imma ya zama rafidi ne imma ya zama nasubi ne amma wannan rafidi ne domin nau'i biyu ne a cikin mutane suka yi tawaye suke zagin salaf in ma rafidi rafidi yana zagin sahabbai abubakar da umar da usman da aliyu da makamantansu ai da da da da hafsa da aisha nasibi su kuma suna zagin aliyu da alhassan da husaini da fatima da da da alhassan ma'ana ahlul baiti waɗannan na zagin ahlul baiti waɗannan na zagin sahabbai to dukkan su batattu ne ku kiyaye jama'a don haka duk wanda ke zagin salaf ba a karɓan hadisin shi to shi kenan yanzu sai ce ta ƙurya ƙurya an ce ta yi daga daga na ƙurya kasha kashi sai mu dubi ina masu zagin salaf a wannan zamanin bai halatta mu karɓi hadisansu ba bai halatta mu je mu karɓi ilimi a wurinsu ba domin ilimi addini ne kuma dole sai an dubi waye za a karba kenan yanzu ko da mutum ya ce shi ahli sunna ne amma an yi magana ya ce salaf din mai salaf din banza a ce salaf din eh sai a ce gashi fatawa a cikin sahihu muslim daga abdullahi dan mubarak cewa mai zagin salaf ba a karban karatu a wurin shi ya ce don haka ba mu sake ba mu sake karban hadisinka ko kun fahimta jama'a gashi nan yace ainihin a duba almasdar sabiq muqaddima sahihu muslim a cikin juz'i na farko shafi na sha shida ina fata gani sadisan na shida yace an abdullahi qala abdullahi ibn al-mubarak abdullahi dan mubarak ko to khamisan an amr ibn ali al-fallas daga amru wa an amr ibn ali al-fallas daga al'am daga imam amr ibn ali al-fallas an fi sanin shi da fallas za ku ji so da dama ina magana sai ce ko ibn yahya ko ibn ma'in ko yahya ibn ma'in ko ahmad ko nasa'i ko dara qutni ko fallas to cikakken sunan shi kenan amr dan ali kana yace sami'tu yahya ibn sa'id naji yahya dan sa'id al-qattan kana yace sami'tu sufyan ath-thauri naji sa'altu sufyan ath-thauri na tambayi sufiyana as-sauri wa shu'ba da shu'ba wa malikan da imamu malik wabna uyaina da sufiyana dan uyaina anin rajuli la yakunu sabatan mutumin da ya zama bai da tabbas fil hadisi mutum ne ya zama ba shi da tabbas game da hadisi abubuwan da yake ruwaitowa baya iya kiyaye su da kyau fayati rajulu fayas'aluni anhu sai wani mutum kuma ya zo ya tambaye ni game da shi cewa wane ka dai san yadda haddar shi take ba ta da tabbas ya halatta a karɓi hadisi wurin shi ko bai halatta ba kalu sai waɗannan malamai suka ce akhbir anhu annahu laysa bi sabtin ka ba da labari cewa shi ba tabbatacce ba ne yanzu abin da waɗannan karatuttukan guda biyu suke nuna mana shine me ya halatta a tashi a cikin jama'a a faɗi laifin wani mutum da ya shafi ilimi ko bai halatta ba ya halatta shine aka ce da'u hadisa amr ibn man ibn sabit fa innahu kana yasubbu salaf sannan mutum ne ni na san shi bai da tabbas bai da hadda shi bata nuna ba ina matsayin a zo a yi min tambaya game da shi me ya kamata sai in ce me sai in faɗi abin da na sani game da shi in ce jama'a e kar ku karɓi hadisin shi bai da hadda to za zo suna sa maka shubuha a ce ai wannan gulma ce kana zagin mutane kana zagin malamai ha ba gulma ba ce gyaran addini ne domin in ma ya rage in ma ka faɗi abin da yake haƙiƙa game da shi don a guji hadisin shi in ma ka yi shiru ya cuci addini kai ma ka cuci addini saboda haka abin da nake so ku gane a nan tambaya ce wannan ɗalibi kuma malami shine wa shine ainihin shi yahaya ibn sa'id al-qattan yawa sufyan sauri da shu'uba da maliku da sufyan ibn uyaina cewa mutumin da ba yi da tabbatacciya hadda an aka zo aka yi min tambaya akan shi ya halatta in faɗa suka ce eh ka ba da labari ka ce wana ba tabbas ba ne ko kun fahimta jama'a kuna fahimta da kyau to wannan ma gashi ne yace a sake dubawa ainihin a cikin almasdar sabiq wato muqaddima ta sahihu muslim a juz'i na ɗaya shafi na sha shida sabisan na shida qala abdullahi ibn mubarak abdullahi dan mubarak yace qultu li sufyan ibn as-sauri nace wa sufyan as-sauri inna abbad ibn kathirin man ta'rifu halahu abbadu dan tamim dai mutum ne da kasan halin shi to malamai da suka zo fassara sai suka yi fassara biyu ɗaya suka raunata ta ɗaya suka tabbatar da ita wadda suka raunata ita ce mutum ne da ka san halin shi yana da zuhudu yana da sallolin dare yana da azumi yana da kaza fassara ta ɗaya kenan fassara ta biyu abbadu dan tamim mutum ne da abbadu dan kasir mutum ne da ka san halin shi mai rauni ne to wannan fassara ita ce daidai inna abbad ibn kasirin inna abbad ibn kasirin lalle abbad dan kasir man ta'rifu halahu mutum ne da kasan halin shi wa idza haddasa jaa bi amrin azim idan zai kawo hadisi ko in zai bada labari sai ya zo da al'amari mai girma ƙarya ike nufi fatara an aqula linnasi kana ganin ya halatta in cewa mutane la ta'khudhu anhu kar su karba hadisi daga gare shi kala sufiyanu sai sufiyanu ya ce da ni bala kwarai da gaske daidai ne ka faɗa mutane ka ce jama'a ku daina karɓan hadisi a hannun wani dan yana da rauni jama'a kuna fahimtar wannan to shi yasa in ba ku yi karatun ilimin jarhuwar ta'adil ba musamman kuka je kuka bi mutanen kungiyoyi da ɗariku su je su yi ta kwafsa shirme kuma wai su sa rai malaman hadisi za su yi shiru game da su ko kun fahimta sunna ce ta malaman hadisi tun da har duniya ta tashi lallai ne maɓarnaci ba a saka ya sunan shi sai ku kiyaye in ana wa'azi ne jama'a ba za a ce jama'ar musulmi yanzu a ce wani a anguwan nan yana zina wani yana shan giya a wannan wa'azi ne sai a zo a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi har shi ya fahimci da shi ake gyara amma ya kirkiro bid'a ya kawo ko shi makaryaci ne ko mai rauni a hadisi sai an faɗi sunan shi ƙarara da duk yadda za a gane shi a ce jama'a wane makaryaci ne ko mai rauni ne ko makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kala abdullahi to sai abdullahi dan mubarak ya ce fa kuntu idza kuntu fi majlisin dan haka duk inda na kasance a wurin wani wuri zukira fihi abbad ana ambatan abbadu dan kasir asnaitu alaihi fi dinihi sai in yabe shi game da addini shi ce yana da kula da sallah yana da kula da azumi yana da kula da kaza wa aqulu amma sai in ce la ta'khudhu anhu kar ku karbi hadisi daga gare shi don mutum ne mai rauni to kamar yadda muka sha bayanai bayani dama biyu ne ake lura da shi game da mutum kula da addini to yana da kula da addini to kuma yana da hadda eh to sai a karba amma bai da kula da addini amma yana da hadda ba za a karba ba yana da kula da addini amma ba shi da hadda baya haddace abu daidai ba za a karba ba sai ya cika sharuɗan guda biyu duk yadda babur ya kai ga sabuntakan aka cire kafar shi ta gaba zai yi tafiya ba zai yi tafiya ba don haka kai ta sa giya amma kuna nan a wuri ɗaya wannan magana tana nan a cikin almasdar sabiq wato muqaddimar sahihu muslim a cikin juz'i na ɗaya shafi na sha bakwai wa anil humaidi daga al-imam al-humaidi abdullahi ibn zubair kenan malamin imam al-bukhari wanda bukhari ya ruwaito hadisin farko daga gare shi a cikin sahih al-bukhari yace an ibn uyayna daga ibn uyayna ka gani a can ma in ka dubi hadisin a cikin bukhari hadisin farko din shi humaidi din daga sufyan ibn uyayna ne Kale ya ce, Kanan nasu ya miluna an jabirin, mutane sun kasance suna karɓar ilimi daga ainihin jabir, to wanne jabir a nan ba jabiru sahabi ba, a jabiru sahabi ba, za mu zo mu ainihin tattauna mu bayyana shi insha Allah ta'ala. Mutane suna karɓe ainihin wato a wurin jabir, kabla an yuzhira ma a zahara, kafin ya bayyana abubuwan da ya bayyana, falamma a zahara ma a zahara. yayin da ya bayyana aƙidojin da ya bayyana daga ciki akwai aƙidar rija'a cewa aliyu fa ba mutuwa ya yi ba ya tafi ne zai dawo ita ce aƙidar rija'a an fahimta jama'a aliyu ba mutuwa ya yi ba ya tafi ne zai dawo sai ce musa ma ai ba mutuwa ya yi ba da ya tafi ya dawo ko bai dawo ba ya dawo don haka aliyu ma zai dawo aƙidar rija'a kenan ina fata an gane shine sai yake cewa falamma azhara ma azhara ittahamahu nasu fi hadisihi da ya bayyana waɗannan aƙidoji sai mutane suka tuhumce shi game da hadisin shi wa tarakahu ba'dun nasi wasu mutane suka rabu da shi faqila lahu sai aka tambayi shi wannan ibnu uyaina wa ma azhara wace aƙida ya bayyana qala sai ce al-imanu bir raja'a yadda da dawowar aliyu to in ka zo ka kiyaye wannan ka'ida ce kawai na hawiya wadda ibnu malikin ma ya faɗe ta a cikin alfiyar in ka zo aqida sai ka ce aqidatul rij'a sai ka kasara sai ka ce aqidatul rij'a kamar yadda kake cewa jilisatu jilisatu listiraha amma ka ga ita kadai ce sai ka ce jalsatu ko kun fahimta amma ka zo ba ka jalsatul istiraha ba ba fasaha sai ka ce jalsatul istiraha to haka dan kuma an ka zo sai ka ce aqidatu sai ka ce ar-rij'a an gane to amma ka ga nan al-imanu bir-raj'a yadda da cewa aliyu ba mutuwa yayi ba kuma yana nan zai dawo to bayyana wannan aƙidar da shi ainihin wato jabir ya yi na so ainihin wato tsaya mu tattauna mana waɗannan abubuwan daga ainihin abin nan daga wannan ƙuratu ainihin muhtaj ina fata an gane sharhin sahihu muslim ne inna ma ban tsaya na zaƙulo idda waɗannan abubuwan suke ba sai dai galibi na san shafi na sittin da wani abu ne ya tsaya tattauna waɗannan abubuwan a mun karanta al'isnadu wane ne min addini ba mun karanta inna shaitan la ya tamassalu mu karanta shi ba ko ana ɗaya ne Allahul musta'an yana da kyau dai na so mu tattauna wannan abin don yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske tare da cewa na ce muku ku yi ƙoƙarin duk ku bibiyi waɗannan asarai ɗin a cikin wannan abin nan ɗin a cikin wannan sharhin domin duk waɗannan hadisan baki ɗayansu da asaran nan da muke karanta na yau da waɗanda muka karanta a baya duk suna nan ainihin a cikin muƙaddima ta sahihu muslim to sharhi mafi girma da inganci a aƙidance da ilimi a yau dai a duniya na sahihu muslim shine wannan ainihin wannan abin nan me yake da suna wannan sharhin sharhin muqaddiman ne yake da suna qurratu ainil muhtaj shi asalin sharhin sunan shi al-baharul muhit as-sajjaj al-baharul muhit as-sajjaj mujalladi 25 ne Allah madaukakin sarki ya taimaka nahi an riwa an du'afa imam muslim musamman ya kulla babi akan wannan a gani ga shi na yawa ya fara kawo waɗannan riwayoyin na ibnu abbas inna kunna marratan ai mun karanta wannan ko inna kunna marratan mun karanta shi jiya ko ku manta ne yawa daga babul isnadi min addini gashi na mun karanta waɗannan asaran da ya fara kawowa inna hadha al-ilma dinun ko gashi nan fa yunzaru ila ahli sunna shafi na 55 a cikin wannan sharhi gashi nan an ibn sirin lam yakunu yasaluna anil isnad kun ga duk mun karanta duk ga sharhohin su nan kuma kaɗan ne ma fa ya ɗiko daga cikin daga cikin ainihin muƙaddimar da ke cikin wannan sahihu muslim domin imam muslim ya tattaro waɗannan maganganun suna da ɗimbin yawa ƙwarai da gaske innal isna da laƙala man sha'a ma sha'a gashi nan bainana wa bainal qawm wasu ma asaran yanzu ne za mu karanta su don mun ɗan tsaya wannan binciken ne gashi nan da o hadisa amr ibn thabit din nan ko fa innahu kana yusubbu salafa babi imam muslim ya kulla gashi shafi na 90 a cikin wannan sharhin a cikin mujalladi na biyu wannan qurratu ainil muhtaj babul kashfi amma ayibi ruwatil hadisi wa naqalat al akhbari wa ma nuqila anil a'imma fi zalika gashi nan sai da ya kawo wannan magana amru dan sabit din nan da aka ce fa innahu kana yusubbu salafa ga tarihin shi yace huwa amr ibn sabit ibn hurmuz al-bakri abu muhammad wa yuqalu abu sabit al-kufi mutumin kufa ne wa huwa amr ibn abil miqdam al-haddad maula bakar ibn wa'il قال الحسن ابن عيسى ترك ابن المبارك حديثه وقال حناد ابن السري آه لم يصلي عليه ابن المبارك سند يموت ابن المبارك إن ما يصلى قاواي وقال عمرو ابن علي ومحمد ابن المثنى لم يحدث عنه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يا كرب عن حديثي أولين شي وقال الدوري عن ابن معين هو غير ثقة يتي با أمن تتبني وقال معاوية بن صالح أن يحيى ضعيف وقال أبو زرع ضعيف الحديث وكذا قال أبو حاتم وزاد يكتب حديثه كان رديء الرأي yana da mugun ra'ayi kun ji ra'ayin shi rubabban ra'ayi ne shadidat tashayyu mai tsananin shi'anci وقال البخاري بخاري يتي ليس بالقوي عندهم sam ba mai ƙarfi bane shi a wurin malaman hadisi وقال الآجري الإمام أبو بكر الآجري عن أبي داود دقى أبي داود أبو داود يتي رافضي خبيث موغن أنشئاني وقال في موضع آخر أو نور يتي رجل سوء متم بنزاني قال يتي لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بركو جئرن أكيدو جناشي يتي سبو دا النبي يمتو كفر الناس دس صحابي سيسك زما كافرين illa khamsa sai kwaya biyar kun ji irin munanan ra'ayin wa ja'ala abu dauda yazumuhu dan yazumuhu sai abu dauda ya rinka zargin shi wa qala fi sunan fi isri hadithin fil istifa fil istihaba rawahu amr ibn sabit an aqil wa huwa rafidiyyun khabith abu dauda da ya ruwaito hadisi sai zama akwai wannan mutum a cikin hadisin shi sai ya ce rafidiyyun khabith dan shi'a ne mugu wa kana rajulu su'in kuma mutumin banza ne زاد في رواية ابن الأعرابي ولكنه كان صدوقا في الحديث أما أوجن حديثي فا ba a cewa yana yin ƙarya ko wani abu a ba zarge shi da yin ƙarya ba amma kun ji muguwar aƙida yake da ita wa qala an-nasa'i nasa'i yace matrukul hadith watsi ake da hadisin shi wa qala marra laysa bi thiqa wani wurin nasa'i yace ba amintacce bane wala ma'amun ba kuma abin a amince da shi bane wa qala ibn hibban ibn Hibban sai ya ce yarwil mawdu'at anil asbat yana ruwaito hadisan da suke su hadisan na ƙarya ne amma sai a jiya danganta su ga mutanen kirki to daga nan zaka fara gane waccan magana ta fara tashi kenan cewa baya ƙarya yakan shi bai yi amma wasu suka yi shi sai ruwaito kuma sai nana su ga mutanen kirki wa qala ibnu adiyin ibnu adiyin yake cewa الضعف على روايته بين على روايته بين yace raunin da ke riwayoyin shi abu ne a sarari wa qala abu ahmad al hakim abu ahmad al hakim yace hadithuhu laysa bil mustaqim hadisin shi ba a tsaye yake ba wa qala abdullah ibn ahmad an abihi kana yashtumu usmana ya kasance yana zagin sayyidina usman haka imamu ahmad ibn hanbal yace taraka ibn al mubarak hadithahu wa qala saji mazmum Saji ya ce wannan mutum abin zargi ne wa kana yanalu min Usman yana cin mutuncin Usman wa yuqaddimu Ali aliyan ala shaykhaini kuma yana cewa Aliyu ya fi Abubakar da Umar wa qala al-Ijli al-Allamatu al-Ijli yace shadidu tashayyu wannan mutum yana da tsananin shi'anci ghalib fihi kuma yana da zurfafawa a cikin shi'anci wahil hadisi kuma wajen hadisi yana da rauni wa qala al-Bazzar Bazzar yace kana ya tashayya'u ya kasance yana shi'anci walam ya kuma bai taba tuba ba don kar daga baya ka ce to ai ka sani ko ya tuba ka ji malaman hadisi yadda sai sun bi sun bayyana ka fa tun daga hulaka har dan yatsanka kuna fahimta da kyau ko wa qala ibn sa'ad ibn sa'ad yace kana mutashayyi'an ya kasance yana shi'anci mufritan kuma mai zakewa a shi'ancin sannan laysa huwa bi shay'in fil hadith ba a bakin komai yake ba a cikin hadisi ومنهم من لا يكتب حديثه لضعف رأيه لضعف لضعفه ورأيه wasu malamai ma ko ko rubutun ko ganin hadisin su shi suka yi ba sa kwafa hadisin shi su karasa shi gaba me yasa saboda raunin shi da kuma mugun ra'ayin shi wato fiye fi khilafati harun ya mutu a lokacin halifancin harun rashid wa qala ibnu qani mata sanata sanataini wa sab'ina wa mi'a ibnu qani yace ya rasu shekara ta 172 وكذا قال البخاري هكا بخاري يتي عن عباد ابن يعقوب وقال في التقريب ضعيف الرمية بالرفض من الثامنة وروى له أبو داود وابن ماجه في التفسير أبو داود دا ابن ماجه سرويتو حديثا شو كنجي عند أبو داود يرويتو دا يرويتو كنجي أبن ديتي كنجي وانا متون كينا نافاتا أنغاني da shi nan sai ce fa innahu dinnan alfa'u litta'alil me yasa aka ce ka a karba hadisin shi fa innahu kana ya subbu ya kasance na zagin asalafu sai ce asalafu bi fatahataini huwa lugha kama fil qamus kullu man taqaddamaka min aba'ika wa qarabatika in aka ce salaf gare ka kai ana nufin waɗanda suka gabace ka iyayenka da kakanninka wal muradu huna amma anan abin da ake nufi as-sahaba sahabbai ake nufi ina fata an gane wa qad sabaqa fi tarjamatihi anifan annahu kana yashtumu usmana ka dai ji cewa yana zagin Usman ko wa annahu qala lamma mata annabi sallallahu alaihi wa sallama kafara nasu illa khamsa yace kuma da annabi ya rasu duk sahabbai sai suka zama kafirai sai mutum biyar kaburat kalimatan ah, kharajat min fihi kalma ta yi muni da fita fito daga bakin shi wannan malamin jama'a bai da kara yana daga cikin abubuwan da Saudi Arabia wani lokacin take hanawa shaddada magana akan yan bidiya amma wallahi kararan ya zo darasin shi ko cikin aikin hajjin nan ya zo sai da ya buji-buji da yan shi'a a wurin darasin shi ba abin da ya dame shi ya rage yanzu a kore shi ya nannaɗa ina shi ina shi sai koma ƙasar su Ethiopia amma dai abin da ya imani da shi sai ya faɗa na haka nan kun ji ba abin da ya rage yanzu dai a wannan da ya kan me kuma to haka ya kamata a yi karatu jama'a amma a ce kuna ahli sunna wai akwai wasu nau'in zindiƙai saboda zumuncinku da su ko saboda ƙarfinsu a gwamnati ko ku saboda makircin su ba za ku iya fitowa ku faɗi irin makidar da ke tare da su ba wallahi kun ci amana ilimi dole ne ku fito ku faɗa ƙarara ko suwaye kuma duk abin da zai faru wallahi ku dogara ga Allah amma tsoron suwana da suwana da suwane in ya hana ku faɗin gaskiya wallahi ku ba ahlus sunna bane ku faɗe ta ku rubuta ta ku tace ku yaɗa da kowane yare aje kuma a kai ta kowace kwana me yasa su ma suka yaɗa wannan mutum kaji an yi inkarin shi sai da aka ce sai da ya bayyana wannan aƙidar ta ne ta raja'a shi wancan jabir sai da ya bayyana sanda bai bayyana ba fa haka al'amari yake in bai bayyana ba ba za ku bayyana ba in ya bayyana kuma ku bayyana ya kamata ku fahimci logic din in 'yan shi'a suna abubuwansu a ƙurmusu su kuma ku yi ta yi a ƙurmusu su a ƙarƙashin ƙasa in suka bayyana kuma ku bayyana Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ina son ne har mu je kan waccan riwaya yanzu mun ji akan wancan amru dan Usman ne fa gashi nan bayan duk da ya gama sai yake cewa kaburat kalimatan kharajat min fihi in yaqulu in yaqulu illa kadhiba wa hasha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama an yartaddu ba'da nabiyihim ya ce Allah ya tsare a ce sahabban annabi sun yi rida bayan annabinsu illa a ce sai mutum biyar sai ce fa innahum akramu ala Allah ta'ala min an yabtaliyahum bidhalika girman su a wurin Allah ya kai matukar da Allah ba zai dora musu wannan jarabar ba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab sai ya rufe bahasin da wannan ainihin ayar ina fata an gane to bari dai mu tafi har mu kai ga wannan ainihin riwayar in kuma bamu samu kaiwa gare ta ba to shikenan sai kai ka dauka sai ka je sai ka karanta akan wannan Jabir din nan ina fata an gane ga wannan riwayar Sufyan din nan da aka tambaya karkumanta ta wadda aka tambayi Sufyan Sauri da Shu'ba da Maliku din nan kun ga ga ta nan ita ma so duk abin da ake bukata fa wannan malamin sai da ya zauna ya sharhanta shi ya tsaya ya bayyana shi karara yasa wannan sharhin in Allah ya so in muka zo fara karatunmu na sahihu muslim wanda ba da daɗe wannan ba in Allah ya so muna kammala hall ɗin can za a dawo da karatun nan wanda yau kusan shekara takwas ko tara da ta wuce aka fara shi a tudun jikun in Allah ya so za a zo a ɗauko karatun sahihu muslim to da ikon Allah wannan sharhin shine zai zama mana babban madogara domin sharhin muslim na al-imam nawawi da na al-qadi ya suna da matsalolin aqida akwai matsalolin aqida a ciki sannan akwai matsaloli na ainihin wato hadisai waɗanda ba su tsaya sun harrabe su ba amma a nan kam sai da malamin ya tsaya tas ya fede biri har wutsiyar shi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wa alaikum salam wa rahmatullah na a'a tarjama wancan da aka ce amr ibnu sabitin allazi kana yasubbu salaf ina fata an gane kuma kun san wani abu wallahi duk wanda yake zagin salaf sai Allah ya jarabce shi a wajen mutuwa da yawancin su in ka je ka bi tarihin su har zuwa wannan zamanin sai ka cewa in suka zo mutuwa suna samun kansu a cikin wasu jarabawa wani ma gaba ɗaya bakin shi ya kage daga ya faɗi kalmar shahada a ƙarshen mutuwar shi fitintinu iri-iri za ku ga suna samun su Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa alaikum salam wa rahmatullah shiwa a shi amr shi an cin ne dai kawai ai shi an cin fanni fanni ne wanda kaji ya dauki aqidar raja'a to ya fi muni fiye da wanda ya tsaya ga zagin sahabban kadai ba kowane dan shi'a ne yake da aqidar raja'a ba amma in dai rafidi ya zama rafidi galibi ghal to babu mamaki kaga yana da wannan ainihin aqida amma dai yana daga cikin aqidojin su lallai lallai kam Allah madaukakin sarki ya kiyaye to insha Allah ta'ala dai kun ci gaba da karanta wannan abin nan din za ku abin nan in kun yau a yi karatu akan shi wannan jabiru din shi ma kamar yadda aka ji karatu din akan wannan amur din ko lallai lallai ya yi kyau bari mu ga shafi na ɗari da saba'in da bakwai wato na ɗan shagaltu ne ya kamata a ce da na bahaso wurin kafin a zo ga menene asalin asalin yake cewa ku duba ku ci gaba da karanta an naji na'am na'am na'am eh to to bari mu gani gaba kaɗan ne kuma daga waɗannan asaran da muka karanta ba da nisa in shafi na ashirin ai ba lallai bugun ya ɗaya ba musamman wannan ai kaga sharhi ne a shafi biyu dai wancan sha bakwai wannan ashirin bari mu ga waɗancan suna wajen shafi na wato da lambar yake kawowa to da abin zai fi sauƙi na? na? eh dawa? eh eh na? eh ha ba a ƙur'ani annabi musa ma ya tafi hamsina rajulan da ya ɗiba bimi katina ba eh to ai wannan tafiyar da annabi musa ya yi ba ya je ya dawo ba to shine shine ya ce shi ma aliyu ba mutuwa ya ba tafiya yi zai je dawo bari buga asalin bari mu abin nan shafi na nawa ne نعم وعليكم السلام نعم ai dama wasu abubuwa su suke biwa na tarihin wasu annaba sai su danganta aliyu ma haka gashi mun gani a nan cikin sahihu muslim din a yawan ashe har na buɗe wurin sai na tsallake shi insha Allah wato yana da kyau a tsaya a karanta a karanta shi tarihin jabir din jabir din ɗan yi baya kaɗan gashi إمام مسلم يأتي وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر قال الإيمان بالرجعة نفات أنغاني تبرم فاركر كمالو لشي جابر انتكنا ina fata an gane gashi da ya to yana ainihin wato sharhin ayyaruna an abdullahi na ya kawo tarihin jabir din ma a can baya don haka nan da ya zo da ya ce عن عبد الله بن الزبير الهميدي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان الناس أي أهل الحديث يحملون عن جابر أن يروون أحاديثه قبل أن يظهر ما أظهر فلما أظهر ما أظهر أشنا اتهمه الناس في حديث قلب الكذب فيما يحدث وتركه بعض الناس أي ترك الرواية عنه فقيل له ما أظهر قال الإيمان الإيمان بالرجعة بنصب الإيمان على أنه مفعول لفعل مقدر دل عليه السؤال أي أظهر الإيمان برجوع علي ويحتمل رفعه على أنه خبر لمبتدا محذوف أي هو الإيمان بالرجعة والله تعالى أعلم يعني هكا تاريخ جابر إن أتنبايا galibi in ya zo irin haka yake in ya taɓa gabatar da tarihin mutum a baya to yakan ainihin wato ba zai sake maimaitawa ba ina jin ga tarihin nashi ka gani gashi nan akwai wani asarin a baya ku saurara ku ji jama'a muslim yace haddathana abu ghassan muhammad ibn amr razi قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي كن جسونن شي جابر بن يزيد الجعفي فلم اكتب عنه كان يؤمن بالرجعه saboda ya kasance yana da imani da raja'a to gashi sai kawo cikakken tarihin nashi digiji gabji wani aiki sai malam muhammad ali shafi biyu cif to bari mu dan karanta abin da zamu karanta sauran kuma kai sai ka bi ka karanta yace wa jabirun hadha huwa jabir ibn yazid ibn al-harith ibn abd yaghuth al-ju'fi abu abdullah wa yuqalu abu yazid al-kufi روى عن أبي الطفيل وأبي الضحى وإكرمة وغيرهم روى عنه شعبة والثوري وإسرائيل والحسن ابن حي وشريك ومسعر ومعمر وأبو عوانة وغيرهم قال أبو نعيم عن الثوري إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك تكاد malamai suka ce in har aka ji ya ce haddasana ko akhbarana to anan babu laifi ma'ana yana ana zargin shi da tadlisanci kenan kaga in ya ce an akwai matsala wa qala ibn mahdi an sufyan ma ra'aitu awra'a awra في الحديث منه وقال ابن علي عن شعبة جابر صدوق في الحديث وقال يحيى بن أبي بكر عن شعبة كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس وكان وقال ابن أبي بكير أيضا عن زهير ابن معاوية كان إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس وقال وكيء مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابر ثقة حدثنا عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن ابن صالح كاجin manya-manyan mutane sun ruwaito hadisi a wurin shi har shu'uba to karka rudu ba ma me aka ce mutane na karba a wurin shi amma da ya bayyana fa sai suka rabu da shi dan kar a zo a ce a yo ai duk da wannan abin nashi amma ga shu'uba an ce ya ruwaito sai ka ce a'a ai an ce kafin ya bayyana suna karbe da ya bayyana fa sai suka daina ko kun fahimta jama'a to gashi nan dai kamar yadda na ce shafi biyu ne ya ainihin yi maganganu a kan shi a sunan to yanzu kaga za ka ga maganganu nau'i biyu a kan shi wasu su ce amintattu ne wasu kuma sai ka ji kamar nasa'i sai ka ji ya ce me matrukul hadis laisa bi siqa wala yuktabu hadisuhu waɗannan kalmomi ne na raunata shi wasu kuma sai ka ji an ce jabir din nan min ausaqin nas min asdaqin nas kaga anan ka a ruɗe ka kar a ce maka to ai kaga an yi maganganu guda biyu akan shi gaskiya ne amma sai a zo da ka'ida ita ce me aljarhu muqaddamun ala ta'dil in sadara mufassaran ka'ida kenan ana gabatar da malaman da suka raunata akan malaman da suka ce sun amince da wani amma da sharaɗin su waɗanda suka raunata ɗin in sun fassara raunatawar a nan an fassara dalilin raunata shi ko ba a fassara ba an fassara bayani ma fassara ma karara domin me an ce da ana karɓin ilimi da hadisi a wurin shi da ya bayyana aƙidar raja'a cewa ya yi imani da aliyu zai dawo duniya bayan ya mutu sai aka watse mai aka daina karɓe yanzu an ji haƙiƙanin sirrin kenan yanzu ko ka san cewa wannan aƙidar me take kaiwa zuwa gare shi me take kaiwa zuwa gare shi a dama bid'a ce misali mutumin da ya yi imani da yiwuwar wani ya mutu ya dawo kai kafirci duk na ga tsoro kuke ji na ba ta an gani ku duba imani da dawowa bayan mutuwa kafirci ne domin takzibun li ayatil azim ƙaryata alqur'ani ne eh nassin qur'ani yace wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una duk wata alƙarya da aka hallaka ta duk wasu jama'a da aka hallaka su suka mutu haramun ne ina ma'ana haramun anan ba haramun irin ta shan giya ba haramun ta lugha dan haramun ta shan giya ka fassara ta anan kana cewa haramun ne su dawo su za su iya dawon ne su aikata haram ne abin ma'ana ba zai yiwu ba mumtani'un wa mamnu'un alaihi murja'a duk alƙaryar da aka hallaka ba zai yiwu su dawo ba to yanzu dukkan wanda ya kudurta cewa akwai yiwuwar wani wanda ya mutu ya dawo ya karyata nassoshi na alkur'ani nassoshin suna da yawa waɗannan kaɗan ne daga ciki nassoshin hadisi suna da yawa hadisi ya zo cikin sahihu muslim abdullahi ibn hiram baban jabir allah ya ƙara musu yarda da ya mutu allah ya ɗauko shi ya aje shi a gaban shi yace ya kai bawana me kake so in maka yace so nake idan yadda na mutu din nan na ji daɗin mutuwar shahada a koma da ni duniya in sake tafiya in yi jihadi in sake mutuwa in sake jin wannan daɗin sai ce ayya ai kuma na sa ba zai yiwu a cikin wannan al'ummar wani ya mutu ya dawo ba saboda haka jibi jibi a cikin wannan al'ummar haka lafazin ya zo a cikin hadihil ummat a wannan al'umma ta musulunci babu mutuwa da dawowa amma a bani isra'ila fa akwai mutuwa da dawowa don haka an amsa magana cewa ai musa ya mutu ya dawo musa da ya tafi karɓo saƙon nan wurin allah ba an ce aka zatu sa'iƙa ba tsawa ta zo ta ɗauke shi mutuwaye murmus bani isra'ila akwai halaccin a mutu a dawo alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم ماذا ثم أحياهم dan haka bani isra'ila wannan ja'izi ne dubi wannan mutum aukan lazi marra ala qaryatin shi ma ba ya mutu ya dawo ba yawato amma wannan dan ka a ce maka yo ga qur'ani ya ce sai ka ce eh hadisi ya zo cikin sahihu muslim ya fassara cewa amma a wannan al'ummar in an mutu ba a dawowa dan haka duk wanda ya ce an mutu an dawo a wannan al'ummar kafiri ne ƙarya ike zindiki ne yasa na gaya muku da daɗewa kusan shekara talatin ranar laraba kasuwar rimin gado duk ba kano ya san laraba take ci kasuwar rimin gado wani katon makaryaci ya fito daga shi sai yan shara da wando ane ta mai fifita yana zufa wa ka ce daga lahira ya fito kaji makaryaci wallahi jama'a da kaina na gani da kaina na leƙa na gani sai lafiya aka ce ane mai fifita ne daga ina ce ai ya fito daga lahira ne yana jawabin lahira ba na manta da wannan kalmar yadda ka ji wannan kalmar haka wannan bakanan ya faɗe ta jawabin lahira yana jawabin lahira saboda iyayen mu kanawa da ke can wajen gwarzo getso da sauransu haka irin wannan hausa suke sai ce jawabi ina fata an gane katon makaryaci ya zauna ya nemi shi fifita can kuma ga wani kato ya hau soro ana wali zai tashi wali zai tashi yana gaba yana baya kai inna lillahi wa inna ilaihi Allah akwai aiki akan ahlus sunna amma aiki na farko shine sai sun yi ilimi dan wallahi waɗannan maƙaryata zindiƙai maciya amana wallahi sai an tashi an bayyana barnar su karara kuma ku san cewa in kuka tashi bayyana ko kamar ka zo zaka tura shagon mutum ne yawa ba wai kaucewa za su su koma su shiru ku bayyana barnar su su kyale ku ba duk makircin duniya tun daga kisa da sharri da kazafi za su iya muku saboda hanyar da suke ci kenan shi wannan yana ana wali zai tashi wali zai tashi ana watsa kuɗi wali zai tashi wali zai to tun da zai tashi ya tafi dan me za a watsa kuɗi har har rana ta faɗi bai tashi ba ko kun fahimta wannan kuma ana ta mishi fifita kuma ba wanda yake yana ta wata magana wai jawabin lahira yake kuma ana zuba kuɗi can kuma sai ka je ga wani nan ya shimfiɗa hoton walakiri da guduma wai wani a kabari ana dukan shi ba har masallacin juma'a ana kai waɗannan ba to duk waɗannan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji to wallahi in ba ahlus sunna ba ba waɗanda ke yakan waɗannan yan bid'a ko sun san wannan ƙarya ne sai su shiru shekara nawa ana da malamai a zaure ga sunan suna karantar da risala da askari da qurtubi ba ruwansu in ka zo su karantar da kai in baka zo ba ba ruwansu ko masallacin anguwarsu zaka ga malami bai taba miƙewa ya musu nasiha game da yadda ake ruku'u ba amma in ka zo zaure zai ce wa man la ya'rifuha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batilatun amma fa limamin da shi kanshi yake bi bai san haka ba amma ba zai mishi nasiha ba yasa dole ahlus sunna ku ne za ku tashi ku yi karatu ku je ku kafa majalis ku shiga birane da ƙauyuka ku shiga duk wani tudu da kwari duk wata tsangaya da wata raga wallahi a isar da wannan saƙon ba ahli suna ba waɗanda suke wannan aikin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa alaikum salam wa rahmatullah na malam eh hadisan shi da aka ruwaito kafin bayyana wannan abun yanzu dole malamai su yi watsi da su don ya bayyana ba cewa kai yanzu ya kama wannan aƙidar ba da mutumin da ya samu ikhtilafi ne a yanzu sai a ce hadisan da da ya bada su yana amintacce a karba amma wannan matsala ce ta aƙida ashe san da yake karantar da mu waɗancan hadisan ma yana da waccan muguwar aƙidar amma yanzu ta bayyana hadisan ma duk watsar da su za a yi na'am
kenan idan ba a samu wata hanya ba in hadisin da ita kaɗai ta tabbata a yanzu ake aiki da ita ba a samu hanyar da ya bayyana ba ai ma ba ta ba su shi uban su shi uban sun sa wa wani gada balle su sa wa kansu balle su da kansu shi uba masallacin juma'a zai je ba a wanyewa lafiya masallacin juma'a zai je ana wa'azi sai daga hannu ya ce ba hadisi bane ai mai dukan tsiya juma'a ta gaba ma yana nan sai ya faɗa shi uban ya kaɓa na wani ma balle a ce ya biyo ta wurin shi ina ina
wannan ruwa ta farko
ai wannan riwayoyin jabir riwayoyin jabir aljufi ba su fita ko ina ba tun daga dan ai abin ya faru ne a lokacin da ya kamata a sani duba ba fa abu ne wanda ya faru bayan shekara sittin ko ɗari ba a'a misali ya karantar wata uku bayan wata uku sai aka gano ina abin ya je dama bai je ko ina ba shi kanshi ba mutuwaye ba balle ya ce ɗaliban shi ma sun ƙare sun riga sun watsa su a duniya a'a saboda haka ba wata shubha babu riwayar jabir ibn yazid al-ju'fi wadda ake aiki da ita duk duniya babu ita ina fata an gane ƙarin bayani ma jama'a sai kun karanta tahzibut tahzib din nan ku karanta littafin tahzibut tahzib ko tahzibul kamal na al-hafiz al-mizzi da na ibnu hajar Allah ya taimaka saminan na takwas wa an zakariya ibn adi daga zakariya dan adi qala yace qala li abu ishaq al-fazari abu ishaq al-fazari yace da ni uktub an baqiya ka ruwaito hadisai ka rubuto su daga malam baqiyatu sunan malami ne baqiya ma rawa anil ma'rufina amma hadisan da ya ruwaito daga sanannun mutane wala taktuba anhu ma rawa an ghairil ma'rufina amma duk abin da ya ruwaito daga wurin wasu mutane waɗanda ba sanannu bane to karka rubuto karka ruwaito daga gare shi wala taktub an isma'il ibn ayyash karka rubuto hadisi da aka ruwaito daga isma'ilu dan ayyash ma rawa an ko ma rawa anil ma'rufina wala an ghairihim hadisan da ya ruwaito daga waɗanda aka sani da waɗanda ya ruwaito daga waɗanda ma ba a sani ba Ismailu ɗan Ayyash waye zai iya tuna ran nan muna karatu risala an ɗan yi karatu kaɗan a kan shi Ismail ibn Ayyash hadisin ikama shi ya ruwaito hadisin ikama da muke a Najeriya kwaya ɗaya dan aka zo sai ka ji mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala fala qad qamati sala Allahu akbar Allahu akbar to kalmar qad qamati sala din kwaya ɗaya shi ya ruwaito ta Isma'ilu dan Ayyash aka ce in ya ruwaito daga malaman sham ana karɓe hadisin shi ya zama hassan ko sahih in ku ya ruwaito daga wasu waɗanda ba su ba fa to nan ya zama ainihin ba'ifi ba a karɓe to a nan abin da ake cewa fa in ya ruwaito daga waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba ma ba za a karɓa ba to ina son ka san waccan magana da wannan ba karo suke ba a'a waɗanda aka sani mutanen ƙasar ai mutanen da ba na ƙasar sham ba ba za a karɓa ba waɗanda ba a sani ba famin babu aula shi ya fi cancanta kada a karɓa don haka nan an raba maka mutane nau'i biyu ne bakiyatu idan ya ruwaito daga ma'arufin a karɓa in ya ruwaito an ghairil ma'arufin ba za a karɓa ba isma'ilu in ya ruwaito daga ma'arufin kada a karɓa in ya ruwaito daga ghairil ma'arufin ma kada a karɓa kenan raddu riwayati Ismail mutlaqan wannan magana take cewa na'am wancan akwai tadlisanci ne gashi nan malam yayi bayani a ƙasa ku duba jama'a yace a duba almasdara nafsihi a duba almasdara nafsahu yace a dai duba wannan wurin muqaddimar sahihu muslim juz'i na ɗaya shafi na ashirin da biyar sai ce wa la'allahu arada shiyukahu an ghairi shamiyina me yiwa yana nufin malaman shi waɗanda ba 'yan ƙasar sham ba shi isma'ilu ɗan ayyash amma shiyukuhu shamiyin ya ce amma malaman shi na ƙasar sham fa huwa saduqun fi ma yarwi anhu to shine gaskiya ne ana karɓan abin da yake ruwaitowa daga gare su ya ce raji tarjamata isma'il ibn ayyash ka karanta ku koma ka karanta tarihin Ismailu dan Ayyash fi tahzibul kamal a cikin tahzibul kamal libn hajar na tahzibul tahzib afwan libn hajar wa taqribihi tahzibul tahzib da kuma taqribul tahzib na ibn hajar ka koma ka karanta waɗannan littafan fa kamar yadda nake faɗi duk ga nan fa kuma ku suke jira kaga nesa ta zo kusa fa in da ne sai ka tafi ƙasa kaza ka je ka tambayi imamu maliki ka tambayi abdullahi dan mubarak yanzu duk abin da za su faɗin gashi an tara maka saboda haka kaga aiki ya rage maka ko yawwa to kun san ɗaliban ilimi na gaskiya ba sa bacci akan duk asanan ɗin da aka ba su gaskiya saboda Allah ɗaliban ilimi na gaskiya ba sa bacci yanzu wannan asamen ne ake bayarwa don dama littafin tun da muka fara an ce littafi ne karami wanda zai rinka nuna maka wasu littafai da zaka tafi ka karanta don haka kun ji yanzu nan ana tashi sai a yi rububi wannan ya ɗauki tahzibul tahzib wannan tahzibul kamal wannan tahzib ga su nan littafan sun kai arba'in a nan fa duk kowane ɗaya kuma zaka samu tarihin wannan mutum kuma tarihin ka fara karantawa ba wai nan zuwa magariba bane wani za ka iya sati biyu kana karantawa ka yi ka gaji ka aje ka dawo ka yi ka gaji ka aje ka dawo sannan kana taqayyidul fawaid ka dan samu wani dan littafi a gefe kana rubuta wasu abubuwa masu matukar fa'ida sai ka je ka tara ran da matsala ta taso akan Isma'ilu dan Ayyash kana nan nan da shekara ashirin mai zuwa ku ne malamai za a samu wani ustazu shi kuma lokacin shekarar shi sha tara sai ka ji ya je ya karanto ya je ya samu wasu tsofaffi su ne sa'o'inku da suka ƙi karatu ya je miƙe cikinsu ya ce kadi kamatin sala da kuke cewa ba ta da inganci a ce kai e tun kan a haifi uwaka muke yi ya ce to ba ta da inganci dai isma'ilu ɗan ayyashi ya ruwaito ta kuma ya ruwaito ta ne daga ibrahim ɗan ainihin wato muhammad ɗan abi mahazura kuma shi mutumin madina ne don haka in yayo riwaya daga mutanen madina ko mutanen makka bata inganta ba kuma gashi daga mutanen madina ne sai ga wani tsoho ya rike baki kai e a yaushe aka yi haka shekarar ka nawa sai ce ku duba tahzibul tahzib ku duba tahzibul kamal to wannan abokin naka sai ce ai muna da abokai malaman hadisi sai a zo a same ka to shekara ashirin yau kenan ka yi bahasin ka ajiye sai ka ce gaskiya ne sai ka jawo mishi ka ce je ka duba ka ce wannan karatun mun wuce shi shekara ashirin ce ashirin eh tun haƙoran mu ba su zube ba ma a ce yi haka fatubdi lakal ayyamu ma kunta jahila eh tsarin wato kullum abin da ni nake duba jama'a bari ku ji duk sanda kake ɗalibin ilimi ka tsaya ka dubi shekarunka sai kai tunani yanzu a ibadan da sakkwato da gombe akwai sa'o'ina suna can suna karatu ka rinka tunanin wannan to shine ran da ta tashi bumin ran da ta tashi fashewa sai ka ji ya zama wani abu kai kuma kana nan yadda kake saboda sun ce man talabal ula sahirar layali yanzu dimeji bankwale da ke shugaban majalisar dokoki na tarayyar najeriya yaro ne kasan kasanmu 1972 aka haife shi 1972 jama'a ni na fara cin kudin ɗinkin nama na zama tela 1970 ni na zama tela 1970 kun ga na shekara biyu da iya ɗinki to sannan aka haifi dimeji bankole amma yau gashi shugaban majalisa ne in ya ga dama sai kai motion a majalisa ya ce a daina karatun nan yi to ba kai kana nan ba kana kau ko kun fahimta wato ina har haɗa muku abubuwan jama'a shekaran jiya a gidan mai a gidan mai na tsaya na siyan mai sai ga wani dattijo ya zo neman canji sai na dube shi nace ka gane ne yace a'a nace 1970 daidai kana da lada sabuwa daga muciya kana ɗauko mu zuwa kwata kwabo biyu ya ce kwarai da gaske ya dube ni ya ce kai kai ma tsofo ne na ce ap me kake yanzu ya ce su suke gada gada a can kan kwanar kwanan mutuwan nan da ake cewa kwanar baki ana dattijo ne 1970 yana da sabuwar lada kwabo biyu yake ɗauko mu daga randa ta muciya zuwa kwata inda masallacin kwata yake kwabo biyu to tambayar a wancan lokacin shi direba ne to kaga da te mai kyau ya kamata yanzu ya zama transporter ya zama irin cancanci yana da motoci da jiragen sama to kuma yanzu gada-gada yake su ne yan kamasho ya zo neman canjin naira ɗari ne ma to sai ka auna a wannan lokacin da yana saving yana dan wasu da barbaru yana dan wasu da barbaru duk da dabara ba ta daura kaya amma fa dole dan adam ya tashi ya san cewa tana daura kayan an dogara ga Allah so abin da nake cewa kun ga yanzu din nan daidai sadda muke karatun nan yanzu me yiwa Allah zai tsawaita ka nan da shekara talatin ko arba'in ko hamsin nan gaba yadda kai kake karatun to wani yana can baya yi kai din kuma sanda ka ki a yanzu wani zai zama yana can yana yi akwai mutumin da rana ɗaya rana ɗaya muka fara ɗaukan karatun ƙawa'idi amma yanzu ƙawa'idin ma ya gani ba zai iya karantawa ba kawa'idin ma ya gani ba zai iya cewa menene wannan ba don me bai wuce kwana bakwai da fara zuwa ba shi sai gudu amma da ya gudu ina ya tafi kudi ya tafi nema kuma har yanzu da nake magana bai same su ba kaga kenan ba karatu ba moni ba karatu ba moni ba karatun ba kudi shi yasa ba abu mai albarkar ilimi na daga cikin albarkar ilimi shi ko da baka same shi ka zama malami ba amma na ɗaya ka samu lada don ibada ne inna hadhal ilma dinun na biyu ƙarya ne a ce maka jahili don in dai kana zama majalisul ilmi ko baka zama malami ba to kai ku ba jahili ba ne malamai su san sunan da za su sa maka amma kai ba jahili bane ko dai kai ba a ce amma dai kai ba jahili bane ba ta an gane yawa Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji gashi yace tasi an natara wa an ibn al-mubarak daga abdullahi dan mubarak qala abdullahi dan mubarak yace law khayyirtu baina an adkhula al-janna wa baina an alqa abdullahi ibn muharrar لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه الله أكبر عبد الله بن مبارك يتي لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر da a ce za a bani zaɓi da in shiga aljanna da in ga abdullahi ɗan muharrar wani babban malami ne ko kun fahimta jama'a a lokacin da nake jin labarin shi ina shauƙin in gan shi ya ce to wallahi da a lokacin za a ce min da ka shiga aljanna da ka ga abdullahi dan muharram ya ce laktartu an alkahu da sai in fara zaben in fara ganin shi tukuna sun ma'adukulul janna sannan in shiga aljanna din ku ji saboda ya ji labarin karatun shi ya ji labarin ilimin shi ya ji ya iya ya yi kaza ya ce falan mara aituhu da na gan shi kanat ba'aratun ahabba ilayya minhu sai zama kashin akuya ya fi farin jini a wuri na fiye da shi ba'ara kashin akuya kashe ce qala al-hafiz muharrar din bi muhmalatin duka muharrar kaka ce muha ko muja ha ne hasabe sannan ra ra guda biyu ce ba zayun ba gashi ya ce aljazri alqabi alqali ne ma matrukun kaji malamai sun yi watsi da shi mata fi khilafati mansur ya rasu a ainihin zamanin khalifancin mansur ya ce a duba littafin at-taqrib a cikin ainihin wato shafi na ɗari uku da ashirin jama'a kun ji fa wannan ana nuna maka me ana nuna maka jarhuwar ta'dil ko yana jin labarin wani malami ne ya ce har zai yi burin ya fara ganin shi sannan ya shiga aljanna amma da ya gani sai ga kashin akuya ma ya fi shi kaga labaran duk da ake kawo mishi labaran ba nagartattu bane kenan wa qala ubaidullah ibn amr ubaidullah dan amr yace qala zaid ibn abi unaisa zaid dan abi unaisa yace la ta'khudhu an akhi kar ku karbi hadisi daga dan uwana wa qala abdullah ibn amr sai abdullah dan amr yace kana akhuhu yahya ibn abi unaisa kazzaban ai dan uwan nashi Yahaya ɗan Unaisa ya kasance maƙaryaci ne shi yasa ya ce ku karɓa daga ɗan uwana jama'a kun gane wannan da kyau ko gashi a ƙasa sai malam ya ce a duba ainihin almasdar sabit a juz'i na ɗaya muqaddima muslim kenan shafi na ashirin da bakwai a ta'aliki na shida kun gan shi ga wani ɗan dogon ta'aliki nan ya ce haka za ya kuno ada'ul amana ya ce haka isar da amana ike وبذلك استحق السلف أن يكونوا أمناء على هذا الدين حقا to da wannan ne fa malaman farko suka cancanci zama aminai na gaskiya akan wannan addini haisu kanu la ta'khudhuhum fillahi lawmatu la'im yadda ya zama zargin mai zargi baya daukan su game da al'amarin Allah ba su damuwa fahum yaquluna al-haqqa suna faɗin gaskiya walau kallafahum bazlul mahji wal arwahi ya ce ko da kuwa faɗin gaskiya zai ja musu asarar albahaj ita ce lafiya wal arwa da kuma rayuka ko da za a ji musu ciwo almahaj ko almahaj wal arwa ko da za a ji musu ciwo su rasa lafiyarsu sai sun faɗi gaskiya na gaya muku shu'uba dukan shi za a yi a masallacin juma'a amma kuma juma'a mai zuwa yana nan zai zo masallacin juma'ar ba zai je ce to bari ya je kafa nashi ba na kudin zai zo ba zai je zai wa'azi a'a ya isar da sako hadisin da ka jawo kai mai wa'azi eh ba daidai bane ce malam din ka ce hadisin shi ba daidai bane eh to kai waye ma sai su da kai kuma mako mai zuwa ya dawo da abu ya kamari ne in suka faɗa sai je samu gawayi sai rubuta a kofar gidan shi ya ce ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne a jikin bangon gidan shi yake rubuta malaman hadisi haka suke taurin rai ne da su dan haka yace faradiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda ghayata kulli ghaya iyakacin dukkan yarda ta Allah Allah ya ƙara musu wa fauka kulli itibarin sama da kuma duk yadda mai tunani ke tunani Allah ya ƙara musu yarda fa hadha abu ubaida amir ibn al-jarrah ga babban sahabi da ake kira abu ubaida amir dan jarrah aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al'umma yaqtulu abahu al-jarrah yawma badrin yana kashe baban shi a ranar badar baban shi mai suna al-jarrah shi ya kashe baban shi وذلك علي بن المديني يسأل عن hali walidihi ga aliyu dan madini ana tambaye shi game da halin mahaifin shi fa yaqulu sai ce walidi da'iful hadis babana mai raunin hadisi ne wa zaid ibn abi unaysa lam yaktafi bi bayani hali akhihi zaid dan abi unaysa nan da muka ji bai takaitu game da fadin halin dan uwan shi ba bal atba'a zalika bit ta'zir sai da ya biyo baya da tsoratarwa wan nahya anil akhdhi anhu da kuma hani game da karban hadisi a wurin dan uwan shi wa gairi zalika min al-amsila kafir da ma dai waɗansu misalai masu yawa waɗanda ke nuna maka malaman farko game da addinin Allah to ba sa bin son zuciya to bari ku ji kun san matsalar da mu muke ciki yanzu in dai da gaske muke waɗannan muke bi ko to mu ma sai mun zama haka ce ran nan wani ya zauna a cikin makaranta can wai abokin shi ne wai sai ya ce mishi a shigo sai wani ce mishi a dan me wai sai ce wai wannan wai abokin shi ne zai mai rashin kunya sai muka ce a wannan son zuciya ne shi ma kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya ya zo amma sai ce mai ya tsaya can nesa tunda an yi tsari eh to tsarin ya bi kan kowa amma a tunda an yi tsari a tunda ni ne mai gadi to bari in karya tsarin ma'ana abin ya zama doka ta yahudu kenan don haka sata aka yi ba ƙuraishiya ce ta yi sata sai ta karɓi kayan mutane lokacin maiwa sai ta ƙi maiwa sai ta yi runtu ta annabi ya ce a yanke hannunta aka je aka haɗu dattawan ƙuraishawa sai aka zo za a yi yan gida to ko an sarawa ku tashi eh anas matsa ta waje ma'ana yanzu za a yi gida ne eh kai kunna kofar nan to wannan al'amari a hannunmu ya bayyana mu ƙuraisha muna ta munna to kuma a ce yau mu za a fara yankewa hannu kaga tarihi kuma ya yi kwana kenan sun manta sanda suke faɗin haka ba ƙuraishe ne Allah ya fara tsinewa albarka a ƙur'ani shi ne abu lahabi kaga tufka da warwara in dai ɓacin suna ne to ba ƙuraishe aka fara cewa tabbat ya da abi lahabi shi ne da suka faɗa sai annabi ya mai da mas'alar ta zama alamiya ya mai da ita ta duniya ya ga ba rufe kofa za a ba ba gana ba ne ya fito ya hau kan mimbari ya ce to wallahi ko fatima ce yashi ta yi sata sai ya yanke hannunta karewa ƙuraishanci kenan kat jikin shi ce da ya ce fatima bab'atun minni ya ce gaba ce jikina ce ya ce ko ita ce ta yi sata sai ya yanke hannunta wannan shine ɗabi'ar salaf amma in har ya zama a cikin harkar da'awa a cikin harkar addini za ku tashi ku yi ɓaɓatu amma ran da abin ya zo kanka kuma sai ka nemi a mai da shi ya ƙasa ƙasa ƙarya kake can ma kenan so da haka jama'ar musulmi kun ji waɗannan abubuwa to waɗannan su ne suka kawo ƙarshen wannan babi dangane da inaya da salaf suke bayarwa game da ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to yanzu za mu ji wani nau'i na inaya in muka zo darasi gaba ita ce ar-rihlatu fi talabil hadisi yawon nemo hadisi da nemo ilimin hadisi da makamantan haka wannan da yana daga cikin inaya da suka ainihin bayar Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah